الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na daura ta manhajul istinbaq dirasa ta asiliya ta wanda kuma muna cikin in kai karshen suratul an'am za mu shiga cikin ayoyin da aka yi istinbati a cikin suratul a'raf muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi jagora da mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance da kuma da mulku gaba daya to eh aya ta zama tashi akan ta farko zai istinbati ita ce aya ta 31 a cikin suratul a'raf wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يوا يا بني آدم آية تكي فاروا يا بني آدم أتكلم القرآن قد أخذوا سيكما أقول ودى بعد يا بني آدم تكي فاروا سكين ياسين ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان donan ya bani adama ya ku ‘ya'yan annabi adam hudu zinatakum a inda kulli masjid ku riƙi ƙawarku a kowane masallaci inda za ku je sallah ana son musulmi in zai je masallaci ya yi shiga-shiga mai kyau saɓanin mu yanzu lalatattar sutura da ita ake zuwa masallaci wadda mutum bai iya zuwa cikin mutane da ita musamman sallar asuba ita ke zuwa masallaci ne in mutum zai je daga minista ko daji sai ka yasa sutura mai kyau in mutum zai je hira budurwar shi sai ya kure a daka mata su ma in za a je wajen biki sai an kure a daka amma in za a sallah su koce in ba tare to ina girmama Allah Allah ya kyauta wa kulu washrabu ku ci ku sha an gane ko wala tusrifu kar ku yi banda anan inna allaha innahu la yuhibbul musrifin allah baya son makannata to dan shi'a sai suka yi istinbatu wata mas'ala wanda istinbatu ne gurguntacce wanda bai da tushe ban bi makama suka ce abinda ake nufi da hudu zinatakum inda kulli masjid al-ghuslu inda liqa'i kulli imam duk lokacin da zaka tsaya ka hadu da imam wadanda a'imma na su guda goma sha biyu shine kai wanka ba wai inda zaka je masallacin Allah ka ga kamar an ba a'imma matsayin Allah isha imam kaga babu alaka to wanda istinbatu da hayar yaji an gane ku eh to kaga wannan shi masjid a luka ba imamu ake yi a shari'a masjid ba imamu ake yi to ina aka samu wani kaga sai da mutu aqidar mutum tana masa tasiri wajen irin wannan istinbat wanda zai iya cewa ai wannan magana ba gaskiya bane sai a ce a kadiba cikin at-tafsirul mizan tafsirul mizan na babban malamin su na zamanin da mu'asir da jima da cewa ba abdallah at-tabatabai cikin shi aka faɗi wannan magana Allah ya kyauta to wannan istinbati na su kenan anan kuma akwai wasu istinbatat da kuma raddi da Allah ya ce ya bani adama ya ku ya'yan annabi adam da waɗannan ayoyin ne suka ce kenan kaka a wajen dadi da shi da uba matsayin su daya sun ka ce kenan kaka yana iya sha makance yana iya hana biya gado ɗan uwa gado yadda uba yake hana ɗan uwa gado haka kaka domin an kira mu ya bani adam mu kuma ba ƴaƴan annabi adam bane jikokin jikokin jikokin sa to amma wannan mazhaba mazhaba ce wanda ke tana da rauni jamhurin malamai sun saba mata kuma ta saba mazhaba ta zaid bin thabit saboda da kaka da ɗan uwa kowanne daga cikinsu suna gadon ɗan uwa shi kuma yana gadon jikansa akwai mutumin da ya shiga tsakatsakiyarsu kaka uba ya shiga tsakiya su kuma ‘yan uwa uwa da uba sun shiga tsakiya ke don matsayinsu guda shi yasa gadon ‘yan uwa da kaka abu ne wanda akwai saɓani mai yawa a ƙarƙashinsa sunan kudu zinata kuma inda kulli masjid ku riƙi tsawon na ba akwai wato raddi ga ‘yan ƙur'ani kaga Allah bai ce da ka masallaci ka sa dina ka sa tuwali ko da mun fassara nan zina sutura ake nufi to kamata na yi qur'ani yuna ya rika wallon shi da rigar shi da hannu sai ya zo masallaci ba ce in ba su zina ta ko eh hudu an fice tun da dan qur'ani yuna sannan kuma wa kulu wa shrabu ku ci ku sha wajen malaman usulul fiqh in an ka shafe maf'ulun bihi ko an ka shafe muta'alliq na suna ko fi'ili ya dullu ala al-umum yana nuna ya shafi komi da komi to wakulu bai ce ku ci ba ma'ana ku ci duk abin da Allah ya halitta wanda Allah ya koyi kuma halaliyar ku washrabu ku sha duk abin da Allah ya halitta muku kuma bai cutar da ku dan kada ko da abu halatta ne in bai cutar da kai alkitanci an nuna wannan yana cutar da kai to kai ka haifi ciki muna ganewa da kyau yawwa kuma dan an ce umumi ba shi ke nuna duk abin da yake haramin da yake haramun tafsirin shi za a kenan kulu tayyibat washrabu tayyibat so an kace innahu wala tusrifu ka kuyi banna innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son mabannata a cikin wani littafi da ake kira al-bukhala jam'i ne na bakhil masu rowa ko wani malami adab da ake kira jahir shi yawan da littafi sai kawo kissan marowata na duniya waɗanda an kai tarihinsu a duniya kamar wani wuri a yi tarihin wani mutum mai ruwa sai ya kawo sunan shi ya faɗi tarihin shi da kuma irin ɗabi'o'insa haka ya tattaro masu ruwa na duniya ya haɗa su waɗanda ya samu labari su ko waɗanda Allah ba shi ikon rubutawa to shi ne wani mutum yake tafiya daga cikinsu hijiya ido bi Allah ya amma da guda shiga yawo shi na haka sai an kace mai wani lahiya sai to kai Allah ya ce wala tusrifu kafu fanna kenan tunda ijiya guda tana kallo ba sai asa guba eh tana ganin da shi ce to kenan amfani da bi fanna ne to Allah ya kyauta to malam aya ta gaba sai aya ta talatin da uku da uku a shafi shi ma na ɗari uku da tiskin ita ce inda Allah ce kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan kace abinda Allah haramta abin sani abinda Allah haramta ubangiji na al-fawahish muna ma zahara minha wa ma batan abinda ya bayyana da abinda ya koyi wannan yana da fassarori daban-daban wasu ka ce abinda za ka yi cikin mutane shi ne ma bahara abinda za ka yi in ka keɓanta shi ne ma bahara wasu ka ce a ma bahara abinda za ka yi daga fanka ma batsana abinda ke da alaka da zuciya su ko yan shi'a sai suka ce inna lil qur'ani zahran wa batnan qur'ani yana da ma'ana ta zahiri yana da ma'ana ta koyi kaga na sura su kawo kan sun ka ce fa amma ma harrama bihi fil kitabi abinda Allah haramta a cikin alkitab alqur'ani kina suke nufi huwa fi zahir shi zahir wal batin shi ko abinda abatini min zalika na daga wannan fi zahir wal batin abinda qur'ani ya haramta fi zahir a zahiri wa batini da abinda an bayyane min zalika daga cikin wannan a'immatul jawr an gane ko kenan su ne shugabanni na zalunci abinda suke nufi sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da duk wanda yake bid'a da shugabancin wani ahli sunna to azzalimi kenan su a wajen su duk shugaba na sunna matsayin shi azzalimi sun ka ce wa jami'u ma ahalla fil kitabi duk abinda Allah ya halatta a cikin littafi huwa fi zahiri wal batin shi a zahiri da batini min a'immatil haqqi yana daga wato a imma na gaskiya suna nufin a imma waɗannan guda goma sha su kaɗai ne a imma na gaskiya kinan su ne halatta ta zahiri da baku su ko a imma munana su ne mi haram da zahiri da baku kadi ba cikin tafsirul mizan na abdalla qabaqabai za ka ga wannan to kaga wannan aya ba ta da alaka da zancen a imma shi yasa sai ka ɗan shi a su ce maka ai zancen a imma ya bi sun qur'ani ne da wuri dubu sun nihaya kuma sai ka zo ka iske ina na aka gawo shi babu to in mutum na da mummuna aƙida ko da ya ce zai yi tafsiri wannan tambihi ne ga waɗanda suke cewa in mutum ya ce alƙur'ani da sunna ya isa a'a domin ga shirin aya ce ta ƙur'ani aka ɗauka kuma aka mata mummunan fassara shi yasa sai an ce alƙur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam akan fahimta ta magabata ala fahmi salafus salih duk in ba haka an kai ba to bature ma sai shi zo shi kawo kashi fahimta a cikin alƙur'ani Allah ya gane da mu aya ta gaba aya ta 57 a cikin suratul a'raf a shafi na 161 da shafi na 346 161 an gane ko to inda Allah ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih al baladu tayyibu kana iya cewa ƙasa an gane ko wadda take mai kyau lafiyayya ya kharuju nabatuhu tsironta yana fitowa ne bi izni rabbihi da izinin ubangiji ma'ana shuka ba ta da izinin ta fito sai da izinin wa sai da izinin Allah a fara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un akwai wani malami da ake kira al-qassab wanda ya mutu hijira tana da shekara 300 da sittin ya ce wannan aya akwai hujjatun alal ƙadariya akwai hujja akan 'yan ƙadariya ba ƙadiriya ƙadariya daban ƙadiriya daban ita ƙadariya mazhaba ce ta aƙida ita ko ƙadiriya mazhaba ce ta sufanci wanda asalin ƙadiriya ma aƙida ce ta sunna tunda shi abdulkadir zailani shi ahalin sunna waɗansu abubuwa da aka rubuta masa na gulubi da aka rubuta gaba ɗaya ma na gulubi shi da san da su ba tun da an kai ma Allah ƙarya subhanahu wa ta'ala aka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ƙarya aka yi ma sahabbai ƙarya babu wanda ba za a yi ba ƙarya ba don haka da yawan abubuwan da aka rubuta na gulubi da aka faɗa ba gaskiya bane aqidar sa aqida ce ta ahlus sunna yana da littafi al-hunya in ka karanta shi zaka ga aqidar sa to su qadariyya an gane ko suna nuna cewa ma'ana Allah bai kaddara ma mutum Allah bai san abin da za ka aikata abin mummuna kai da ka aikata abin ka ko kaga sun danganta Allah zuwa ga jahilci wal mu'tazila da mu'tazila waɗanda sun kace duk wanda ya aikata kaba'ira shina manzila bai da manzilatai shi ba a cikin musulmi ba shi kafin su ne mu'tazila duk sai ka kuma cikin littattafai irin su al-milal wal nihal na imamu shahristani da al-mawsu'a al-muyassara fil adyan wal ahzab wal firq al-mu'asira kada aslin su da tarihin su dan kasan su sun kace fi ma yaj'alun al-idhn min Allah bi ma'na al-ilm sun kace abinda ake nufi da izini daga Allah shine ilmi an gane ko kenan da an kace wal badu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih sai sun kace bi ilmi rabbih ake nufi da ilmin Allah yace to afa yajuzu to su da sun ka ce in an ce izinin Allah ana nufin mi ana nufin ilimin Allah afa yajuzu shin ya halatta an yaqul mutun yace kharaja nabatul balad balad nabatul balad at-tayyib bi ilmihi sai ka ce nan fassara abinda ake nufi kenan tsiro mai kyau yana fita ne da ilimin Allah la bi itlaqihi ba tare da Allah ne ya fitar da shi ba Allah ya sake shi ya fita yace to wa kaifa yajuzu zalika ya za a yi mutum ya ci ya faɗi wannan wa qad qala Allah jalla wa ala Allah ya ce fa akhrajna bihi min kulli samara muka fitar ta fuskar wannan ruwa daga dukkan ƴaƴan itace to nan kuma ni zaka mu suka ce ilimin Allah ba ya ce mu muka fitar da shi tunda nan ya khuruju to akhrajna fa kaga da haka wannan kuskure ne babu abin da zai faruwa cikin mulkin Allah sai da ilimin Allah sai da ilimin Allah ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun ngari ku na hmm eh to ai cikin ta an ka hiddo fa akhrajna bihi nabata kulli shay an gari ku da an ka ce وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات to saboda an hada ta da wancan aya ne ke sa sai suka zuta mun gane ko sai a shafi na 346 a aya ta hamsin da bakwai sai Allah ce ni inda Allah ce wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli ath-thamarat sai Allah ce ni kadhalika nukhriju al-mauta la'allakum tadhakkarun kina yadda muke fitar da tsoro daga cikin ƙasa haka ne kuma muke fitar da ku za mu fitar da ku a kiyama kenan wato dukkan shuka tana nuna alama ta kiyama to qala al-qassar wannan malamin da yake cewa qassar yace akwai hujjatun fi darb al-amsal akwai hujja ta buga misali wa taqrib al-ma'ani biha a kusanto da ma'anoni da misallai ila al-afhami zuwa ga fahimta wa zalika kuma wannan li'anna Allah daraba al-amsal huna Allah ya buga misallai واستعملها الله ياي امفاني ده مثالي فهذا اقتداء كو فهذا اقتداء بفعله جل وعلا kenan tunda Allah ya buga misali ashe mu ma kamar Allah yana ba mu dama ne na mu buga misali an gane ko duk da yake an ce an yi koyi da Allah ba ana nufin irin aikin da Allah ke yi ba kai ma kana yi ba haka ake nufi ba zatin Allah daban zatin halittu daban to amma koyi koyo da abin da Allah bai hana mu da wanda aka ce Allah ya cikin namu iko da Allah ya bamu sai kai wannan ne da yawa suka bacewa sai ce ai an kamanta Allah da halittun shi an ce Allah yana da rayuwa Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum sannan kuma an ce halittun Allah suna da rayuwa an gane ko wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit ko ba ka bane sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Annabi Yahya wa salamun alaihi yau mawulida wa yau mawamutu wa yau mawuafu hayya, ba ba ganin bane, ƙissa kuma ta annabi Isa wa salamu alayya yau mawulitu wa yau ma'amutu wa yau mawuafu hayya. Sudan an ce annabi Isa hayyun Allah hayyun sai da mutu rayuwa iri ɗin ce, ba guda bane. Don haka ɗalibai ilimi mai hatta, Allah ya taimake mu. kina ashe idan wani ya buga misali aka ce me dalilin ka na buga misali kika ce Allah ya buga misalai don ya kusanto ma mutane da da abubuwa to mu ma halatta ne mu buga misali ne koyi da abinda Allah ya ce tunda Allah bai hana ba kawai ne ce ma to me hujja ka na buga misali ka muna ayat da ce ka buga misali kusa akwai wasu irin wannan mummunan fahimta to Allah ya kyauta aya ta gaba sai aya ta 74 a shafi na ɗari. da tamanin da biyu shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala irja'alakum khulafa'a min ba'di 'adi ko ba ka bane yawwa annabi hud ko annabi salih ko da yake ma mutane shi wa'azi yace wa ku tuna irja'alakum khulafa'a da Allah ya sanya ku khalifofi khulafa jam'i na khalifa an gane ko min ba'di adin bayan adawa wannan nassi ne na alkur'ani da nuna kenan adawa sun gabacin samudawa wa bawwa'akum fil ardi Allah ya zaunar da ku a bayan ƙasa shine bawwa'akum tattakhiduna min suhuliha qusuran kuna riko ku yi benaye min suhuliha daga tudannin ƙasa ko kace duwatsunta malamai suka ce suna yin benaye don su zamana a cikinsu a lokacin zafi saboda lokacin zafi ɗan adam sama akwai sanyi ko yanzu munan in ka hau saman gidanka saman ɗaki a lokacin zafi kana jin iska na buga ko ba ka da bari sai dai a yi hattara wani bishe mutum shi faɗo in ba an yi katangin ne masu gigin kwana watan hitunan jibala buyuta kuma kuna sassaka duwatsu ku yi gidaje allah ne ya ba ku wannan girmi lokacin sanyi shi saboda ɗan adam yana buƙatar zafi kamar sutura ce lokacin zafi ɗan adam yana buƙatar sutura wadda take shara-shara lokacin sanyi kuma ɗan adam yana buƙatar sutura mai kabri oh ya ce to fafkuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah wala ta'thaw fil ardi mufsidin ga ku yi banna a bayan ƙasa mufsidina kuna masu dojewa a bayan ƙasa don wala ta'thaw ga ku yi banna kuma a cewa mufsidina masu banna a kada ku doke kuna banna a bayan kasa wannan aya har yanzu dai imamu qassab yayi istinbati a karkashin ta yace wannan aya dalilun dalili ne ala annabina alqusuri gina me benaye manya manyan gidaje laysa bi munkari ba wani wanda shari'a ta hana yace wa annal binaa kuma cewa gini الطائلة نا الطائلة أصلين شيء الطائلة لي لا ربا وندو كتير ما إلش شيء ما يي تو يان كتير الطائل دك كتير وجن طائلة آه دك قال يقول اسم الفاعل طائل كما قال يقول اسم الفاعل قائل تو الطائلة جني من سوه غير غير مؤثر بي تاسيري fi nusukin nasu kila ga ibadan masu ibada mun gane ku ma'ana don ka gila bene ba a ce ba kake tsoron Allah to ta ina ya hiddo wannan yace wa wajhuhu ta fuska inda an ka fiddo wannan inji malamai shi wannan mai littafin na manhajul istinbat fahad bin mubarak yace annahu yadda sha'anin yake min al muhal abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba an yi zakirahun ala Allah ya tunatar da su ni'imomin Allah fi shay'in a cikin wani abu buniyanuhu ma'asiyatun gina shi sabon Allah tun da inda sabon Allah suka yi ba tunatar da su ni'imar Allah ba sai ce ku dina yin kabu wa qad qala fadhkuru ala Allah wa la ta'fu fil ardi mufsidin walau kana bina'ul qusuri munkaran da dai gina fili abun abin kyama lakana dakhilan fil fasad da sai a sa cikin banna la fil ala ba za a sa cikin limomin Allah yawwa to sai malamai sun kace to ta ina da ya fiddo wannan istinbatu sun kace wa tariquhu hanyar da an ka fiddo wannan istinbatu al-i'tibar hankaltawa wal istifadatu da amfaluwa min qisasis sabiqina daga kissoshin wadanda sun gabace mu wa anna man fanna Allah bihi kuma cewa duk abinda Allah yayi muna ni'ima da shi fa huwa dalilun ala ibahatihi yana nuna Allah ya halatta mu shi tunda Allah ba zai nuna muna abu ni'ima ne gare mu kuma ce ya halatta mu shi dan haka gina benaye abu ne mai kyau shari'a ta yi da shi amma da sharuɗa yana yiwuwa wani lokaci a ce bai dace ka yi ba ba don saboda asalin gini shi haramun bane ka'ide ne kana kallon gidajen mutane yanzu haƙƙin waɗansu ne ya shigo ya hana ka gina ba wai don saboda asalin gini haramun bane wasu ƙasashe kuma gina benin lalura ne kamar irin cana su ba su da mawuni sai a yi bene mai hawa tamanin ɗari saboda mi saboda mutane sun yi yawa dole in ba an yi benaye ba babu wani da za su shiga mun gane wannan da kyau sau sai kuma ɗan aya ta ɗari da 43 ko yawwa shafi na 118 da 212 da 262 118 Oh? yawwa a ɗari da arba'in da uku wannan ma ja a musa da bukatu eh inda allah ce wadda ma ja a musa da bukatu na lokacin da annabi musa ya zo a lokacin haɗuwa da mu wa kallama hurar buhu ubangiji sai masa magana wannan dalili ne allah yana magana قال رب أرني أنظر إليك يتشي الله كنونا ملكا كإبنك قال لن تراني الله يتشي أي موسى بذاك إبننا ولكن انظر إلى الجبل سيدي ككلدوسي فإن استقر مكانه إذن يتبت أورنسا فسوف تراني دسلو ذاك بني مكتشي معتزلا سنكتشي الله ما أغنسا هر أبدا دون الله يتشي معلم موسى لن تراني أكتشي آآ وقلن ba tana nufin har abada ba dalili kuma hadisai sun tabbata sannan ita nan ba kullum take zuwa har abada ba maryam ta ce falan ukallimal yawma insiya to ya anka tace lan kuma tace al yawma amma don su tabbatar da aqida su ta mu'tazila sai sun kai amfani da kuna gane yanku yawwa sannan kuma malamai sun kai istinbatin wata mas'ala wadda ta zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da cikin al-mustadrak na al-imam al-hakim laysa al-khabar kal mu'ana labari bai zaman to kamar abin da dan adam ke gani da idonsa ba to karkashin wannan aya da wadansu ayoyi an kai istinbatin wannan mas'ala duk yadda imanin ka ya kai imani duk yadda kai yadda da abu to bai kai ka gan shi garin da garin ko ba haka nan bane dalili gashi Allah ya ce ba Musa lan tarani Musa ba za ka gane ba bayan annabi Musa da maganar da ya da Allah ba a bai da ita ba amma saboda Allah yana so zuciyar shi ta natsu sai Allah ce to walakin yanzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin in ba baka gane wannan ba annabi Musa Allah ya ba shi labarin mutane shi sun baka a cikin suratu Taha wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum bula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-sabirin kaga Allah ya ba annabi Musa labarin cewa mutane shi sun baka muna ganewa amma a cikin a'raf sai Allah ya ce walamma raja'a Musa ila qaumihi غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يزره به كذا النبي موسى يا كربو التوراة كما الله يأتي لموتى نسكم بتي إنا كما تيجي فلنا أن ألونا نوان نوني amma da yake gani da ido yana da tasiri abin bai yi mai tasiri ba sai da yazo iske su suna yi sannan yake fada Allah a tabbata kuma baya shakka abinda Allah ya bashi labari wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi don haka gani da washi ko ba haushi yace gani da ido yace mi ya kori shi duk yadda ake baka labarin ka ganshi da ido shine karshe ga kafirai nan ma duk yadda ake ba su labarin azaban Allah sai su ce ƙarya ne tatsuniya ce amma Allah ce falan bara au ba sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushriki to da haka wannan mas'ala tana na alqur'ani to sai shafi na 200 da sha biyu shi ma 200 da sha biyu ita dai ce mas'alar ta wato abin nan istinbadi da su mu'tazila sun kace lan tarani Allah ya ce ma annabi Musa ba za ka ba ba za ka danne ba sai an ka ce to yana daga cikin abin da ke sawar mutum ya yi istinbati mai kyau sai haɗu masadiru talaqi ya zama to inda yake ɗauko tafsirinsa to tafsiri ne na salaf don in ya zama to malami bai da aƙida ta sunna to istinbatin da zai yi fa zai ka kace masu yana da wahala mutumin da ba ahli sunna bai istinbatin da zai dace wa da sunna shi yasa suka kawo wannan aya a nan shafi na 212 a shafi na 260 kuma da biyu sai suka kawo ta Dari biyu ko dari uku ne Dari biyu da sittin da biyu. an gane ko sun ka kawo ta sun ka ce shi ne cewa wani lokaci mutum ya yi istin ana hankalta ma dalilin da ya kafa hujja da shi don tana yi wa a samu iskin baƙi bi su ci karo da juna to kaga nan sai an hankalta ma tarjihi tsakanin iskin baƙi da iskin baƙi a halin sunna sun yi iskin baƙin ana ganin allah ranar tashin alƙiyama dalilin su kuma daga cikin dalilansu allah ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahdubuna su kafirai za a sha makance su daga ganin allah sai nuna mi mu'minai za su yi za su ganin Allah su ko mutazila suka ce a'a Allah ya ce lan tarani ba za ka gani ba to kaga istinbati da ahli sunna shine gaban istinbati na mi na mutazila saboda shi istinbati na mutazila shi kanshi bai tsira ba lan da suka ci ta nufin har abada ba gaskiya bane gashi maryam ta ce falan ukallima al-yawma insiya shi yasa wani lokaci sai ga wani istinbati ya ci gaba da wani istinbati shi yasa suka kawo ta a wannan lokaci sai mu je aya ta ɗari da tamanin da biyar shafi ɗari da sha bakwai a cikin suratul a'raf ko ɗari da sha bakwai ko yawwa ina ne ɗari da sha bakwai ko aya ta ɗan muka ce ɗari ɗari ɗari da tamanin da biyar a cikin suratul araf ko awal min dufi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqa Allahu min shay'in kum wa ana asa an yakuna qad iqtaraba ajalukum ita ce aya ta nawa 185 to nan sun yi kuskure wajen rubuta wannan matsala muna gane yau tunda shafi na 117 sun kaci to ba shafi na 117 ba na akwai kuskure amma babu matsala muna da mai istin ba an gane ko shafin kuskure na sai an sake duba inda ayar take bari ma muna iya mun gota mu gani inda take don mu nuna muku wadda take amma wato shafin da suka rubuta kuskure suka yi ba ana ayat take ba suratul a'raf suratul a'raf yawwa abin nan wa ana sa an yakuna qad iktaraba ajalukum fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun haka nan dai shafi na 117 aka rubuta ba kuskure ba nan da take ba a 177 177 yawwa nan sun kai kuskure yawwa to dama dai ko ba a ganshi ba dai Allah ya sa na san istinbat ina iya mutuna shi amma tun da an gani shi ke istinbatin da an kai a wannan Allah ce a walam yanzuru fi malakutis samawati wal ard shin su kafirai ba sa kallon mulki masarauta tafiyar da mulkin sammai da kasai wa ma khalaqa Allahu min shay'in da abinda Allah ya halitta na dukkan komai wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum kuma tana yiwa ajalin su yayi kusa fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu to da wani hadisi ne wani zance wanda ba alqur'ani ba su yi imani an gane ko sai ƙulani su shiga tajiya an ce wani wani hadisi da su bane ba ƙulani su ce akwai hadisi a shi ƙulani shi na ce abin hadisi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim to anan istinbatin da Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti yayi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin kadiba cikin adwa'ul bayan kadiba kuma cikin al-ikli fi istinbat at-tanzil na Imam Suyuti Shanqiti yace ayatul a'raf hadhihi wannan aya ta cikin suratul a'raf allati dhakarna wadda munka ambata tadullu dilalatan wadiha tana nunawa qarara ala anna al-amra cewa umurni yaqtadi al-khawf yana nuna gaugawa ma'ana da Allah ya umurce ka da abu wasu malamai suka ce al-amru yadullu ala al-wujub wasu malamai suka ce a'a al-amru yadullu ala al-tarafi ba yana nuna kai kai ba to tunda an yi sabani su kansu matsalolin na usulul fiqh suna bukata a kafa musu dalilai na alqur'ani da sunna ko na alqur'ani ko na sunna wadanda su tabbatar da su kafin ayi aiki da su to ita wannan ka'ida da malaman usulul fiqh suka ce al'amru yadullu 'ala al-fawri shi umurni yana nuna ayi abu da gaugawa suka ce to wannan aya ta nuna shi wa huwa alladhi alayhi jamhurul usuliyyin jamhurin malaman usulul fiqh kanshi suka tafi yace khilafan li jama'atin min ash-shafi'iyya wa ghayrihim sabani daga wadansu jama'a daga shafi'iyya da wadansu to ta ina an ka fiddo wannan sai an ka ce anna Allah ta'ala nan mai littafin da yake magana ba shafi'i ba Allah subhanahu wata'ala haddada da ha babbani ba da ha karami ba haddada Allah yayi tsoratar ko ya yi narko in ji malaman zaure ga wanda mallam yamta fil hadal amr ga wanda bai yi gaugawar zartar da umarnin shi ba wa huwa nazaru fi makhluqat fil makhluqat Allah kallo daga halittun Allah addallati ala azamatihi wadanda suke nuna girman Allah bi annahu qad yu'ajiluhu bil maut tana yiwa mutuwa ta yi gaugawa ta zo mishi fayanqadi ajaluhu sai ajalin shi shi ya ƙari lokacin shi ya ƙari ƙabla an yanzura fi ma amarahu Allah jalla wa ala kafin ya kalli abinda Allah ya musu hudu shi to tunda Allah ya ce kai gaugawa kai kallo in ba kai kallon nan ba mutuwa na iya zo ma to kenan in Allah ce wa aqimus salata ma'anar shi kai gaugawa kai sallah kai mutuwa ta zo maka kaga wannan ka'ida ta usulul fiqh wanda aya tana ni tana tabbatar da ita wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajalu Allah ya kyauta yawwa sannan suka ce to shi wannan istinbati yadda za a ɗauka shi suka ce wa haza istinbatun istinbati ne ma'khudun an cira to shi min an min anna dhamma in kaga Allah ya zargi mutum wattawa'uda Allah ya yi mutum narko akan abu to dalilun ala tahrimi wal haramci da kaga Allah ya ce waɗanda duk sun busu bar kaza ba ko sun kai kaza za su haɗu da kushina to yana da wanda abin haramu don haka in ka yi zamanka babu ruwanka da kallon halittar samai da kasai balantana su sa ka yi tunani ka gane wane ne Allah in ka so kiyama ka san kowane ne Allah Allah ya murmai kyau to aya ta gaba aya ta 199 ko 189 shi bai da nisa ma yanzu insha Allah muna kai ku shi inda Allah ce min khudhil afwa ko khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili ko ba ka dan na'am to akwai wata aya cikin suratul an'am an ketare ta ba su kawo ta ba amma dan faɗi ta ita ce aya ta 108 aya ta ɗari da takwas shafi na ɗari da tamanin da takwas ita amince ta ba a rubuta ta ba bari mu faɗe ta cikin suratul an'amun inda Allah ya ce wala ta subbul ladina yad'una min dunillah kakka zagi ababen da kafirai suke bauta ma wanda ba Allah ba fa yasubbullaha su ko sai su zagi Allah aduwan bi ghairi ilmi aduwan dan ta'addanci bi ghairi ilmi ba tare da ilimi ba karkashin wannan aya malamai sun ka fitar da qa'idat an gane ko dar'ul mafasid aula min jalbil masalih dike ga qa'ida da kyau dar'ul mafasidi tun kuɗe ɓanna shi ne dar'u da alhamza ne ƙarshe ba da ainihin ba aula shi an mafifici min jalbil masalihi daga jawo maslaha wasu malamai kuma su ce dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih kenan tun kuɗe ɓanna shi ake gabatarwa akan akan jawo amfani wata wasu malamai suka ce a'a ko ko ka'idar saddu zara'i' a toshe wuri kafa ta banna to karkashin wannan aya aka fitar da wannan ka'ida kaga ne an ka ci maka wannan ka'ida sai ka ci ta kaka ko haka nan bane tun da zalancin kawai muke ji sai malamai suka ce to zagin allolin kafirai ko mu ce ababen bautar su abu ne mai kyau ko ba mai kyau bane don ka zagi gunki ka yi wata illa eh to amma sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya zagi allolinsu domin idan ya zagi allolinsu ne za su yi fa yasubullah sai zagi Allah to kaga zagin allolinsu maslaha ne amma zagin Allah ha mafsada ne to in zagin allolinsu zai jawo a zagi Allah to dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih kuma saddu zara'i abu ko halat ne in an kaga ta wannan hanyar za a zo da banna mai yawa sai a toshe shi tunda ni tunda zagin allolin su halat ne ko a mu ce ababen bautar su amma zai bude kofar aini a zagi Allah sai a toshe wannan kofar amma da yawan dalibai yanzu ba su hankalta ba wannan sai su je su ta yin abubuwa ta bankaura wanda ba sa hankalta ma maslaha da mafsada muna gane hako shi yasa shugaba shi ne mai kallon makoma khalid ibn al-walid radiyallahu anhu sahabi ne manzo sallallahu alaihi wasallam da yaje wani yaki yaga ana ta kisan musulmi kuma adadin kafirai yayi yawa kwarai sai ya juyo da rubuna sai ya jiyo da ruduna sai ya dawo da su sai wasu na ganin kamar ragwanci da ne a'a ashe abin da yake so a dawo a ƙare shiri don a yi don a kai hari ba haushe ma cikin karin magana shi ya ce ja da baya ka gani rago ya ce ja da baya ba tsoro ba saboda in ka ga ya ja da baya ba wai gudu zai yi ba bai ka tashi ɗan tashi da girman ka to wanga fiƙihu da ba mu da shi ne matasa da yawa sai su yi gaugawar ganin wani abu su san bannan da annan ba sai suna ganin kamar wani tsoro ne gari cikin sa bai hudin kaza wani tsoro ne gari cikin sa bai aikata kaza shi akwai abin da yake hange wanda kai baka gano ba ba sani ko mun fahimta ba to Allah ya kyauta to wannan aya ketare ta an kai shi sai mutum yana iya tunawa da ita yawwa aya ta cikin suratul a'raf aya ta 199 inda Allah ce khudhil afwa ko kai riko da afwa ma'ana ya zama to cikin dabi'arka akwai yafewa amma ita yafe wannan tana da sharuɗa mutumin da in an yafe mishi zai ƙara wata banda to ba a yafe mishi mutum na ya saba cin kayan mutane to ko ka yafe ne wannan ba zai mai wa'azi ba ƙarawa zai to irin wannan malamai suka ce a ba a yafe mishi amma mutumin da in an yafe mai ya san an yafe mai to yana da kyau wa amur bil urfi kuma kai umurni da abu wanda yake mai kyau wanda an ka al'adanta aka san shi yau da gobe shine al urf ay al ma'ruf wa a'rid anil jahilin ko da kai daga jahilin in ka ce zaka rigima da jahilai za su hana ka da'awa kai dai kullum ka faɗi ni Allah yace ni manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ni shari'a ta tabbatar da shi amma in kullun kai aikin ka shine duk jahili yayi magana sai ka maido mishi ka tashi aiki idan gidanka duk wanda yayi wani abu sai ka mai magana sai sun hauka ta idan dalibanka yara kullun duk wanda ya motsa sai ka yi magana ba hukunci za ta zama sai a ce bari mu taimaka ko shi mun sanya dushira magana shi yasa akwai wani shugaban kasa na America yayi aiki kwarai sai aka tambaye shi wai kai miye sirrin da ya sa ka yi nasara a cikin ayyukanka ya ce duk wasiƙoƙin da ake tumomin na zagi na a amerika ce ban buɗe ko guda ba sai na zuba su bola to tun da ban sauraren masu zagi na zan yi sai in ci gaba da aiki amma wanga shi taba ka kya ka kara wanga shi taba ka kya ka kara sai su hana ka yin aikin da yadda kika yi mai da'awa mutum ne wayayye ba sakare ba gidanka kullum duk wanda ya motsa ka ce kai magana ba ka ci zaka ba matakka ba in ta gane duk abin da an ka sai kai magana in zaka ba ƴaƴanka in sun ka gane da an yi magana sai kai moci sai a ce bari mu je mu tako amma shi kamar birin wasa ha wai batu eh eh to dama son ta kai ka ai dama mutum in ya gane da ya taba ka zaka motsa kenan ya bashi kadin wasa ba sai ko ana fahimta ka eh kafirai ai sun yi ta kokarin su toshe da'awa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai an kai ya kauda kai domin da a wannan in ta yi ƙarfi za ta rijaye su mun gane wannan da kyau to mi malamai sun ka fitar karkashin wannan aya annallaha ta'ala cewa Allah madaukakin sarki amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ya umurci annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil amri bil urfi yayi umurni da abu wanda yake mai kyau fadalla ala tibarihi sai ya nuna urf abinda mutane sun ka al'adanta abu ne shari'a tana yadda da shi amma in bai saba ma shari'a id laulam yakun mu'tabaran in ba da yake abu ne wanda shari'a ta yadda da shi ba shine mu'tabaran nan lama kana lil amri bihi fa'ida da bai da fa'ida shi yasa in ka zo kana mai da'awa ba duk abin da ka iske mutane za su yi ba kace za su bari a'a akwai abubuwan da mutane sun al'adance su shari'a ba ta hana ba kada ka ce za ka hana su don saboda a san kai mai ilimi in ba shi ne ake kai al'ada ta gari a barta wadda ta saba ma shari'a aini yawa idan malami bai san al'adan mutane ba alƙali bai san al'adan mutane ba malamai suka ce ba a bari ne da awa a wurin ba a bari ne yi yayi karkunci a wannan domin wata al'ada ta waɗansu mutane kai baka santa ba to yi an ka barka kai da awa kaga sai ka yi nan amma in ka san halin mutane za ka yi za ka musu da'awa daidai da su ba sani ko muna fahimta ba shi yasa Allah cewa ma arsalna bin rasulin illa bi lisani qawmihi li yubayyana lahum sun san shi ya san su Allah ya kyauta to shi yasa ma malaman usulul fiqh suka ce al'ada muhakkama ita al'ada muhakkama ma'ana ana kai mata hukunci ana wato ana hankalta mata wajen tabbatar da hukunci don in ka saba ma al'adan mutane sai kai musu hukunci ne a karkace amma in al'ada ta saba mu shari'a to nan kuma sai kai musu bayani wagga al'ada da kunka al'adanta abu ne wanda ke saba mu shari'a a yau shi muna gane yau shi yasa qur'ani da yazo iska larabawa da wasu abubuwa ba duka abubuwan yace su bane laraba an san su da zarunta ƙur'ani da ce ku koma ragari ba an san su da harda saurin hardace abubuwa ba a ce su daina ba sai ma saboda hardar za ta amfani su wajen hardace alƙur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba a ce su daina harda ba Allah ya kyauta to aya ta nawa yanzu za mu tashi aya ta sha biyu a cikin suratul tauba kaga daga suratul araf sai tauba saboda cikin wannan littafin da muke bi ba bin jerin ayoyin alkur'ani amma shi al-iklil fi istinbat at-tanzil ne ya musulmi shi surori surori ya bi da ayoyi ina ganin surorin da ya ketare yan kadan suratul tauba a aya ta sha biyu a shafi na biyu da ashirin da biyu oh wace aya ce oh yawwa shine ina daga cikin abin da ke sa mutum ya yi istinbati wanda bai da kyau ya zama to aqida shi ce ce mummuna aqida ko yawwa domin in baka san tafsiri ingantacce ba to istinbatin da zaka yi ba ba ingantacce bane wannan kuma ana samun cikin tafsiran yan shi'a kwarai da gaske shine da Allah subhanahu wataala bari ma mu dauko ayoyi ne yan shi a sun kai ta tawilin su wanda tana yiwa zuwa gaban kusurin sami su da inda Allah ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin dukkan komi mun kididdige shi fi imamin a cikin littafi mubinin wanda yake bayyananne sai yan shi a sun kace fi imamin a cikin aliyu ake nufi komi yana cikin aliyu Allah ya ba shi ilimin sanin komi ai aliyu shi ne komi kaga ga hayaniya ce tabbata da abi lahabin wa tabba ko hannayen abu lahabin sun yi sun tabe sai suka ce abin da ake nufi da hannayen abi lahabin abubakar wa umar suna ahadi abin da wal iyadu billah da Allah ce faqatilu a'immatal kufri ba ita ce ayyatu tauba ba sai sun ka ce abinda ake yi da ko yaki jagororin kafirci ko sun ka ce Talha da Zubair duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi suka ce su ake yi da ayyatu kufri da Allah ya ce washajaratal mal'unata fil qur'an ko ba ga bani itanya wadda anka la'anta a cikin alkur'ani ba ita an ka la'anta ba a'a wadda da ita ce an ka nuna fushin Allah da la'ana Allah ga wanda ya ci ta don ita ita ya ba ta komi ba ba sani ko mun fahimta ba sai sun ka ce abinda ake yi da ash-shajarat al-mal'unata fil qur'an bi annaha banu umayya banu umayya su ne ash-shajarat al-mal'unata fil qur'an da mu'awiya da abu sufiya tun da an ce ashajara suna da rassa da su da 'ya'yansu da jikokinsu duk la'antattu ka gani da irin waɗannan tafsiran suna 'yan shi'a suke ɗauka suna wasa da hankalin waɗanda ba su san abin da ake nufi dan ashajaratul mal'una ta fil qur'an ita ce shajaratul zaqum ko baka dan bani Allah ya kyauta sai mu je aya ta 80 ko a cikin suratul tauba a shafi na 300 da ashirin da biyu wace aya ce dari uku da ashirin da biyu a cikin surutu tauba inda Allah ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ka neman musu gafara ko kaka ka neman musu gafara in tastaghfir lahum sab'ina marratan in ka neman musu gafara su 70 falan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu to nan da an ka ce saba'in shi ne malamai suka ce bai da mafumi la mafuma nan ba ana nufin in kan neman musu gafara ba so saba'in da ɗaya Allah zai gafarta musu dan kakka sai ka ce a to an ce so saba'in na kenan mutum ya mutu kafiri in an wuce so saba'in Allah zai gafarta mishi ba haka ake nufi ko an ka bai tamanin ko ɗari wani sai ce to bari ma a mai ɗari a ba haka ake nufi na ana nufin in ka neman musu gafara su nan adadin an kawo shi ne lil mubalagha dan a nuna kai matuƙa ba ana nufin ba munafiki kafiri mutum in ya mutu yana tsafi in an kai rebon mai gafara so 70 da dai Allah zai gafarta mai bi'i shi yasa ma Allah ce in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum tatibu zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi kaga kafiri kuma babu da Allah zai gafarta mishi kaga dalibin ilimi sai ya haddara sai mu je yanzu suratul hud ko aya ta talatin da biyar shafi ɗari uku da arba'in da uku ko ɗari uku da arba'in da uku mene ne annan yawwa shi ne aya ta nawa talatin da biyar yawwa shi ne ana koya ma mutum yadda ake tattaunawa adabul hiwa annabi nuhu wasu sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi da wannan aya wasu suka ce annabi Nuhu ake nufi am yaquluna iftara suna cewa kai ka kirkire alqur'ani wasu malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi tunda kissa aya ta zo ne cikin jerin kissoshin annabi Nuhu wasu suka ce a'a annabi Nuhu ake nufi to duk dai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi ko annabi Nuhu ake nufi alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa tammu taslim babu matsala na ana nuna muna ladabi na tattaunawa qul in iftaraituhu kace inni ni kirkira shi ba shi kiran ba fa alayya ijrami to zunubi na na kirkira yana akai wa ana bari'un mimma tujrimuna ni kuna bar daga duk kuke yi na zunubi ke sa mai da'awa kakka zo kana ma mutane wa'azi kana nuna kamar kai ka shiga aljanna tunda kai ma baka san makoma ka ba ko da ka gane gaskiya ba shi ke nuna kai dan aljanna bane don baka san yadda zaka tsare kuma gakka zo kana ba mutane wa'azi ka ce kuna yin kaza kuna yin kaza a aka ce jama'a suna aikata kaza ko muna da rauni a bangare kaza ya kamata mu gyara sai a gane cewa mi sai a gane cewa ba wai kana amma lokacin ka mutane magana ku kuna kaza ku kuna kaza to kai baka komi kai baka kuskure kai dan aljanna ne a ko da ka gane sunna baka da tabbacin zaka mutu akan ta shi yasa annabawa ba su taba yanke maka su cewa su yan aljanna bane kuma ba su taba yanke maka su cewa ba ta yiwa su bata ba annabi shu'aibu annabin Allah ne amma ya nuna cewa bai da tabbacin zai mutu akan musulunci ya ce mi wa ma ya kunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah rabbuna ya ce shi bai yanke ba cewa ba zai kowa ce amma ya keɓance mashi'a ta Allah in Allah ya so ya bar addinin musulunci zai bashi to kai ina na ka samu damar cewa kai za ka mutu akan musulunci balantana ka lamunce maka ka aljanna ko ka lamunce ma wani aljanna to ka gani aikin ka baka sa an karba ba kuma ko an karba yanzu shi mi zai baka damar ba za ka kafin da zai rugujewa babu Allah ya kyauta sai mu je aya ta gaba ta 82 ko shafi na 300 da 44 ko ba ka da bani yawwa فلما جاء أمرنا جعلنا آليها سافلها كو وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وما كان بني متنا النبي لوط Allah ya ce lokacin da al'amarin mu yanzu sai mun kai musu juyin dan masa yaji malam bai ko mun kai musu ruwan duwatsu ko min sijilin sijil shine tabo dan cikin wannan kissar Allah ya faɗi kalma ta sijil ba ko san ma'anar ta ba amma cikin zariya ce ka kalmar da ta fitowa karara don Allah ya ce qala fa ma khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin satami linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin to kaga at-tin as-sijil kissa guda ce mandud wanda yake ni mutatabi wani na bin abinda an kajera shi to karkashin wannan aya sai malamai sun kace istunbita minhu rajmul fa'il wal maf'ul bihi fil liwat wasu malamai suka ce to duk wanda aka kama yana duwani za a iya jefe shi da mai aikatawa da wanda ake aikata ma an gane ko ahsana amla shin sun taba yin aure ko ba su taba yin aure ba domin mutanen annabi duka da Allah ya musu ruwan duwatsu Allah bai keɓance daga cikinsu ba wanda ya taba yin aure da wanda bai yi aure ba sai ko mun fahimta ba to hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo man wajadtumuhu ya'mala amala qaumi lut tatmi faqtulul fa'ila wal maf'ul ku kashe wanda yake yi da wanda ake yi ma to anan manzo Allah kashewa yake yi shi yasa malamai suka yi sabani suka ce a sa takobi a fille kan wasu malamai suka ce a abinda za a yi da shi a je kololuwar dutse sai a turo shi hujja su Allah ce ja'alna aliyaha safilaha wasu suka ce a jefe shi sai ya mutu don Allah ce wa amtsarna alayhi wasu kuma suka ce a kunna mai wuta saboda mi saboda min sijilin mamdud waɗannan duwatsu na wuta ne sun kama da wuta to kaga turawa ba su son ana karanta irin waɗannan ayoyi don saboda suna son ƴan luwadi su samu matsayi a ƙasashen ko ba ka da bane yanzu faransa shugaban ƙasar faransa ɗan luwadi ne mataimakin shugaban kasar faransa dan luwaɗi na tsohon ministan amerika na sifiri dan luwaɗi na shi mace ne kato ne an bije shi shi yasa lokacin da zai kama aiki lokacin coronavirus da ya zo sai ya zauna saman kuje da zai bayani sai ya ce shi mace ne ya ce ma duniya i present you my husband zai yi ma mutane mutanen duniya shela ga mijin shi na nan shi ƙato shi mace ce fara ministan transport ministan sifiri na ƙasar amerika fara ministan luxembourg wani yanki da na turai shi kuma don ƙasar ba ta da shugaban ƙasa kamar fara minista shi ne matsayin da matsayin shugaban ƙasa kamar sarki ne gare su haka shi ma ɗan luwaɗi na shi namiji na yana da mata yanzu in ka shiga cikin google ka sa la femme de premier ministre de luxembourg yanzu ana kama ka ƙato shi yasa da aka kai taron NATO shugabannin nan kasashe na NATO na turai suka zo da matansu za a yi hoton shugabanni maza a yi na mata sai an ka ɗauki hotonsu da aka dauki hoton maza su ko mata suka tafi kai nasu sai yan jarida suke yin abin da ake ce ma komantar ta'aliki sun ka ce za ku ga hoton mata na shugabannin nan kasashe na duniya na nato amma kuma ga wani katocin cikinsu to ba kuskure bane aka yi ya shiga cikinsu matar prime minister luxembourg na to kai mai cewa turawa sun ci gaba a yi koyi da su shi ma ƙato shi arme ƙato shi ma yana cikin ci gaba Allah ya kyauta to Allah ya kyauta insha Allah to anan abin da kamata mu gane dai malamai sun yi sabani amma abin da aka firjayarwa shine za a kashe su da takobi amma shi ma alfa'il wal maf'ul akwai sharuɗa shi al maf'ul sai an tabbatar da ba ci da sar da shi an kai sai kuma in ya balaga don da akwai wanda ke tursasa yaro su yi luwaɗi da shi an gane ko akwai kuma saɓani na kamar mutumin da ke luwaɗi da matarsa tun da kunga masu kuɗi da dama waɗansu masu su yi arziki bokayensu da malamansu na tsibbu sai su ce musu ba za su yi arziki ba sai sun yi luwaɗi sai su rinka luwaɗi da matarsu sai ka ga mace ta zo ta yi tashi maimakon iyaye su saurare ta saboda mai kuɗi ne sai a ki sauraren ta da ta yi tashi sai zo ya ba su yan jika goma goma da biyar biyar su ko dama kwaɗan kuɗi gari su a shaidu waɗi ne ke yi ta eh sai an taɓa tahiya shekara biyar shekara nawa sai zama to dubura dama dubura in dai ana shiga cikinta sai ka iske jijiyoyin su saki da wanda ake luwaɗi da shi da matar da ake luwaɗi da ita da namijin da ake luwaɗi da shi ƙarshe dubura shi za ta saki bai iya rufe shi amma turawa dan musiba sai sun kayo kush wanda aka ce ma bambas yanzu sai ku ga ana sai da na manya cikin farmasi ko mu ce kemis da shaguna sai a ce a'a ai tsoho in ya tsoho bai iya tahiya bai iya tashi sai a yi mai ƙarya ne ƙattan da an kai luwaɗi da su an kararrake su suna aka yi ma wani sai su ɗarma shi ba su iya rike kashi su rinka samun turare suna yawo da shi don suna wani sai kare na muna da wani Allah ya kyauta to don haka dai cewa dan luwaɗi ana kashe shi za a kashe shi akwai sabani duk wata hanyar da za a kashe shi kuma shi wanda an kai ma sai an bincika in ba ci da sashi aka yi ba kuma in ya balaga da sauran sharuɗa wanda da shari'a ta ta'aza wanda ita ce shari'a musulunci babu wani ja da baya babu wani bature ko dan kare haƙƙin dan adam da zai zakwa shi da wannan Donald Trump gashi na shugaban ƙasar Amurka na kowa saboda Donald Trump yake ko ko cikakka alƙibla bai da amma yace shi bai yarda da kafiri a wani kafiri mace ta aure mace to ina demokradiyya da ake yi shi ya ce bai yadda ba shi ba nan demokradiyya na ba shugaban kasar america bush wanda ya gabata ya ce shi ma bai yadda da wannan ba ya ce a abinda sun ka gada ga iyayensu namiji ya auri mace don haka a america ba zancen katu ya arbi katu ya ce bai yadda da wannan ba to ku yan kare haƙƙin ɗan adam da yan kare abin nan ba ku ta ku ta mai hali mugabe ya ce bai yadda ba shugaban kasar zimbabwe ko ba kanan bane da yace bai yarda ba shi ba musulmi bane me yasa ba kai mai hari ba kun kai attacking din shi to irin wannan abu yanzu gashi dan matasan mu suna gani cikin video kuma tura suna sa shi cikin channel channel kanal kanal na duniya satellite ana kallo kuma a cewa shi kenan mu kasashen musulmi mu ne ba mu yarda ba a'a ba mu ne abu mai yarda ba bush ma bai yarda ba donald trump bai yarda da luwadi ba mugabe bai yarda da luwadi ba jonathan da aka kai wannan dokar ingila ta ce ba za ta taimaka ma najeriya ba da kasashen da ta mulkin mallaka sai da wannan doka shi ma ce bai yarda ba wanda bai yi sai an yi mai hukunci ya kai da shekara goma sha ɗaya ghana ma ta ce ba ta yarda ba kuma wanda daga mulkin ta aure ba musulmi ba ne to sai mu musulmi a zo a ci da samu a ce mu yarda kato shi aure kato ba ce ta aure mu ci wannan bai yiwuwa ta haka wannan sakaci ne in duk an kai sakaci yara sun ka zan yan lesbian don aƙida ta yanzu sun hiddo ta sunanta lgbt kuna nan kuna ganin da kun ga an sa wani tuta mai kaloli daban-daban tsanwa ko mu ce kori baki ja fari tuta su ta yan luwaɗi da duniya kuma tana nan ana kakkafawa a cikin manya-manyan wurin a cikin ƙasashenmu da kaga yaro na mu'amala da wannan tuta to ya fara duka wannan aƙida ke Allah ya murmur kyau dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya ja sai darasin mu nan da minti goma insha Allah in mun yi hutu za mu dawo a dora abinda muka faɗa zama tsori dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh